ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته yau muna tudu ta biya ga watan sha'ban hijirar manzon sanar sana daga makon zuwa madina shekara 1444 muna 25 ga watan biyu 2023 a wannan masallaci da kuka saba a ba masu umar bin khattab أثرات للدافع التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لتاهم دعا بابا مالمي الشيخ أحمد بن محمد بن عبد اللطيف الزبيدي يي اختصار معناه يتحدث شيء daga kenan mafi ingancin littafi bayan alkur'ani shine sahihul bukhari malamin da ya wannan aikin an ayyar su hijira tana da shekara 813 ya rasu 893 muna kitabu na takwas za mu tashi hadithi na 248 ƙarƙashin targama imamul bukari babu salati alal firashi babu salati alal firashi babu salati alal firashi wannan babu ne da zai bayyana mana hukuncin mutum ya tsalla a kan shahuda shahuda wadda take ta kwanciya ko wadda shi yake kwanci ko kuma tabarmar da yake kwanci ko shi ko iyalin shi ko ta shi da iyalin shi menene hukuncin mutum ya tsalla a nan wani lokacin za ka ga wani za ka yi tsalla sama sai ce a tabarmar kwanci ce a sama ake kwanci to shi ne ce babu salatu alal firashi dan ya nuna maka menene hukuncin wannan an aisha radiyallahu anha zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anha annaha qalat كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلتي فإذا سجد غمضني فقبضت رجلي وإذا قام بسطتهما قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح al'aisha daga uwar mummine aisha zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam matar manzana sallallahu alaihi wasallam wa radiyallahu anha kuma Allah ya ƙara yarda a gare ta kaga zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam fadla ta daba wa radiyallahu anha ƙarin kuma daraja na addu'a annaha qalat ita ta ce kuntu anamu bayna yadayi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam na kasance ina barci gaba ga manzala sallallahu alaihi wasallam wa rajulayya kuma kafafuna guda biyu ma fi qiblati na miƙe su a gaban alƙiblar shi ma'ana ta yi banga-banga kenan ta yi kusur da arewa fa iza sajada ramazan in zai ajiye goshin shi sujada sai ya zungure ni fa kafa rijilayya a lokacin sai in tattare ƙawaruna wai za ƙama basattuhuma in ya tsaya kuma sai in miki halar ta ce wani buyuti yau ma'izin lesa fiya masabi wani buyuti gidaddajin mu'abiyut kenan gidaddajin su sahabbai ko kuma gidaddajin mata masu Allah salarisalam yau ma'izin a wancan zamanin yau ma'izin a wancan zamanin ba yau ma'izin a wannan yinin ba a zamanin da take faɗi kenan farkon al'amari laisa fiha masabi babu hutulu a gida kenan gidaje lokacin ba hutulu kuma hutulu da ake zance hutulu na a ci balbal ba wai irin wannan hutulu ba kenan namu na abin nan wannan hadisi karan farko kenan yana mana nuni a ya halitta mutum ya sallah saman tabarmar da ake kwanci ko wanda yake kwanci ko iyalin shi suke kwanci a kai mutum ya sallah saman dara ko tabarma wanda ake kwanci sallah shi ta yi kaga ai a saman tabarmar da yake sallah aisha radiyallahu anha akai take kwance saboda haka in kuma ka ware wani guri ko wata darduma wannan kuma Allah shi ma da wajen shi ko karabi ko tabarma ta sallah to kuma kaga wannan babu yayi ne na ta'zim na sha'airullah amma dan dai a nuna maka ya halitta haka nan ma kai sannan kuma yana nuna mana ma taba cikin mace bai warware ma mutum arwallah wannan shine daga cikin dalilan da wanda suka tafi akan dan mutum ya arwallah ya taba cikin mace arwallar shi bata ware ba saboda kaga na aya nan salata yana sallah ne tace in yazo sai ya zama ya dogure ni sai in shanye kawawa na yin sutura da mace ya halitta sau da kaga nan gurin aisha radiyallahu anha tara abinda aka hana murur kenan mace ta bi ta huce amma ka yi sutura da mace wannan kenan yayi sutura da mai barci kaga tana barci ko mace ko namiji duka kenan wannan shi ma yana yi sai kuma za mu ga hali na sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam musamman ma gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ba ashaddul ibtila al-anbiya ثم الأمثل فالأمثل wanda suka fi tsananin haɗuwa da jarraba annabawa sannan masu kwatanta tafarki da annabawan Allah shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam jarrabawar da sahabbai suka haɗu da ita ta farkon musulunci wanda ubangiji ya musu jarrabawar ne dan a bayyana a hili a ga mai imanin gaskiya da kuma sabanin wannan wannan yana daga abin da ma yasa Allah ya sa duk mabiyan annabawa mafi rinjayensu za ka ga ba manyan gari ba ne ba shi ne tambayar da herakle ma abu sufiyan cewa duwafa'un nasu ya tafi unahu rauna nasu ya bi ko kuma manyan su ya ce rauna nasu ya ce kaza atba'u rusul haka mabiyan manzanni duka rauna na ne rauna na ne kaga mutanen annabi shu'aib haka suka ce anu'minu laka wattabaka arzalun yanzu za mu yi gaskata ka alhali kuma wanda suke koma da bayan gari su ne suka bika saboda haka mazo sai a yi wata biyu ba a kunna wutar dawa a ba gidan shi shekara ta biyar a gazo ta fanda kaga sahabbai yunwa ta kai wasu suna sa ma cikin su dutse don su ji sauki amma mazo sarsai shi kuma dutse biyu saboda kenan jarrabawa ta shi ta hita tsoron to shi yasa kenan abin da ya sa nan sarsan ya kago shi sai ya dogori kafarta babu hutuna kenan inda da hutuna ka gami yana ganin kafawarta zai jato amma mi babu hutuna to kuma ya suke ibada Allah ya suke bauta ma ubangi kaga gidaje ne wanda daddare mazansu da matansu tashi ake ana raya gidajen da ibada karatun qur'ani kuma hankalin su bace babu wasu musibu da jarraba da waye duka saboda ne ba duniya ba ce gabansu lahira ce gabansu sai zama duniya tana bunsu su kuma suna kaucewa ba duniya ma bunsu take dama in ka maida duk matsalar mu ai ba mu tunkari lahira ba ne gadangadan in muka tunkari lahira gadangadan to duniya za ta ringa bin mu muna muna kauciya muna kauciya shine zuhudu to amma yanzu ka ga binta muke da hudu mai kokari ne mai imani ne yake bin halakkin da gudu amma wani shi haram ce yake bi tana gudu kana ban haramta na gudu kaga ai tashi hankali ke da ana ban haramta na gudu wani zai je sallah a masallaci ba don komi ba yadda ya sace in shi wani zai je sallah shi ba don kwada ya sace takalmi wani za a ce ana wani wa'azi mutane sun je don su samu ƙarin imani shi kuma ya je don ya sace abin da ya sata to haka za ka duk inda za a ce ma ana kaza to mutane ne kuma yi redu duniya ne kuma yi redu asira wani duniya wani kuma shi yana abin wani lahira wani kuma shi duniya ce duk abin da za a yi lokacin da za a yi ibada don Allah wani kuma shi a lokacin zai yi ta shi kuma manufan shi ba lahira ba ce manufan shi kuma shi kenan duniya ce Allah kare mu wal biyu da yawan idin laysa fiya musabiya to yanzu me ya kamata mu kuma ga hutulu nan amma sai ka kwanta kana da karatun da ya kamata ga yi nazarin shi ya kai kwancin za ka iya tashi ka kunna hotuna ka yana sai mu kwanta shi kenan ba ruwan mu duka da wannan abin kaga ga ni'imomin nan gurin za ka yi amma ina a kusa kusa irin su shan nasirin albani za ka suna bibiyar wasu hotulu ne wanda ake kunnawa a wasu gurare su zama suna karatu da dare kudin da za a sayi kalanzirkin da za a zuba a yi karatun kudin babu wadatarsa saboda inda kudin to za a bukaci a sayi takarda takardar da za a dinga rubuce-rubuce da abin maimaki a sayar da su sai a yi amfani da daman inda ake kunna hujjulu kamar gurin wasu masu gadi ko masu wannan sai a ce a yi wannan kaga ai kana samun irin guraren da ba wuta za ka ga wasu ko da wani zai wani leson sai je inda ke da wuta sai ya danye riba shi wannan wuta ɗin shi to kaga duk irin wannan abu amma yanzu kaga alhamdulillah ga ni'imar nan kuma sai dai mukin hallau babu damar riba ta zata duk abubuwa ga sunan gurin na ni'imomi na Allah subhanahu wa ta'ala saboda ragwanci mu ne inda za a bar mu irin na wancan lokacin kuma da lalace za mu duk gaba da shine duka gaga wannan abubuwa ana sauƙaƙa wani internet ko wani sai a dinga kawo yanzu zamanin da kaga ai suna zuwa hajji a kafa suna zuwa to amma inda a ce babu jirgi yanzu ba mota to kaga ai da da matsala wani ne zai iya yaje abin nan ba shine sai Allah subhanahu wa ta'ala dinga sa aliman abubuwa wannan hadisin bukari ya fitar da shi a sutaratul musalli babu ta tsawo kalfar mar'a mutum zai iya sallar nafila bayan mace sannan kuma a al'amal fi sala ya fitar da shi babu ma juzu min al'amal fi sala irin aikin da ya halitta mutum a sallah haka sutaratul musalli ya kawo shi babu salatu ila sarir zaka iya sallah kai sutura da gado da kuma babu sutuba da rajulun huwa yusalli zaka iya fuskantar mutum kai alƙibla da shi yanzu ne yana zaune he kamar da shi kenan suturarka sai kuma salatu khalfan na'im sallah kai sutura da mai barci sai kuma babu la yaka kawu salatu shaykhun wani abu bai katse ma mutum sallah he abin da zai biya wuce sai kuma babu hal yaka min rajulun mar'atu inda sujudi likai yasjudu mutum zai iya zungurar jikin matar shi ko kafa don ya ajiye goshin shi ya sujada kaga ya halitta wannan sai kuma a kitabul wutr babu in qadar nabi sallallahu alaihi wasallam yana nafsar sai ke farkar da iyalin shi don yin wutr al-istizan babu sare wa anha radiyallahu anha anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli tace ma ki ya kasance yana sallah wa hiya bainahu wa bainal qibla aisha ta sha makace tsakanin shi da al-qibla ala firash ahlihi yana kan kenan yana sallah a shahuɗa iyalin shi akwai inda shi mai da mace yake kama shaidan da karhin shi ba za a taba abin sallar shi ma shi bai yi ba sallah gani yake ma ya sallah a ɗakin mace ko a shahuɗar mace kamar ma sallah ba kai ba ala firashi ahalihi kamar da aka bada misali mutum zai sallah yake a tabar wannan takwanci ke barci ana barci a zaman to kaga annan kana salli wa baina wa baina qibla yana sallar Aisha tana tsakanin shi da qibla ala firash ahli amma tabarma ko shuhudar iyalin shi ke itiradul janaza tayi banga banga irin na gawa banga banga irin na janaza aka ce janaza da fasaha shine gawa kenan saboda haka irin yanda kaga ai za a aje gawa gaban wanda yake mai wannan tayi irin wannan banga banga din annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya da ita babu sujudi ala tawbi fi shiddatil harri baban da zai nuna mana halaccin yin sujada a busatuha fi shiddatil harri bukhari babu sujudi ala tawbi fi shiddatil harri yin sujada a saman shuhuda fi shiddatil harri inda ke da tsanani wanda yake na zahi wannan hadisin yana sai nuna maka yana halitta mutum ya rufe wani bangare daga bangarora na yin sujada kawai misali ba rai ba ne kaga umartu an asujida ala saba ta abu to misali ya mutum ya sa safa ta hannu ko kuma misali mutum ya sa kufi ko takalmi ko safa ko kuma misali mutum sai ya sa wani abin da ya zai sha makace tsakanin shi da ƙasa wanda suke ga sujada ma idai ka yi ta hannu a ƙasa mutum ne zai sujada sai ya dora goshin shi sai ya dora kan hula ko kuma rawane shi saboda tsananin zaki ana nasir radiyallahu anhu qala kunna nusalli ma annabi sallallahu alaihi wasallam mun kasance muna sallah tare da maki fa yadau ahaduna tarfa sawbi sai ɗayan mu ya aza gefa towashi min shiddatil hari saboda tsananin zaki fi makani sujudi a gurin da zai aje goshin shi wannan ya halitta kenan ka sa wani abu don ka kare saboda ya zama ka samu nutsuwa ka samu nutsuwa shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai zakar dalbar harbu fa abridu bis salati saboda inda tsananin zahir ai ba kwanci hankali to shi ma kaga alhamdulillah yanzu aka ga masallatai mukayyafa da kuma bankoki duka da abubuwan da suke na sauƙaƙawa in an ce da kwai darajar zahi to kuma kaga an sa abin sanyi kenan za a sami yin sallah a cikin nutsuwa to amma kuma ya kake gani da an da sallah da bankokin ma da wannan ana gaugawa wani masallaci wa ya hida ce shi daɗi da sanyi amma kuma ba zai tsaya ba masallacin kagani ba zai tsaya ba masallacin ya yi daɗin amma ya tsaya masallacin ba ya tsaya ba sai an yi haƙuri wasu bin nan saka wani zine da wani raba wani da ya tura shi yuri na wajen shi haƙurin da ake buƙata yau haƙuri dole sai ka lullunka ya kayi haƙuri mai ɗumbin yawa ga zuciya ga ciki da son hutu ga kuma shaidani na aljani da kuma shaidani na ɗan adam wannan hadisin imam al-bukhari ya fitar da shi a kitabul amal fi salat babu yasqutu thawba fi salati fi sujudi tuhar mutum za ta iya faɗawa a sallah a sujada wannan ba laifi bane ba وفي مواقيت الصلاة باب وقت الظهر عند الزوالي لوكتين زوالي كان لوكتين الظهر شيني لوكتين زوالي باب الصلاة في النعالي wannan babu zai nuna mana ya halitta yin sallah da takalmi matsarai takalmin babu na jasa sannan kuma ya zamanto yin sallah ɗin kar ya zamo da akwai na jasa sannan kuma kar ya zamanto a inda yi ɗin zai zama kenan ya jaza waɗansu ababe wanda suke na bujirewa ko kuma jahilta kar ya zama to akwai najasa kar ya zama akwai kazamta abinda zai jayo talwis na masallaci kamar yanzu misali ya zama masallacin ya shi ne kawai asaci kenan nan gurin kamar a gona kaga za ka yi sallah a gona masallacinku babu tabarba kuma ba shayin sumunci amma mutane sai siminti ko kuma an yi karo an yi wa ka zo da takalmi nan gurin kai kayi ba ne balle kuma da najasa kenan dole sai ya zama da wani kenan yanzu zan can ka shigo da da takalmi masallaci bai taso ba shi yasa wasu malaman suka ce babu ne na rukusa kenan rangwame ne aka yi malamin sallah to kaga in ko babu ne na rukusa shi kuma ya zamanto an samar da kawar da najasa sharfi ne daga sharaɗin sallah kaga wancan maslaha din tunda akwai wani mafsada ka kawo to nan gurin bai halitta wancan lokaci masallacin manzo sallallahu babu abu wanda yake na shehudu haka sannan kuma sai ka kalli ma shi kan shi jawun mutane yau kohon masallaci ma da kai gurin kohon masallaci ma sai karshen ta kwallo yana bi ta nan gurin za ka yi abin nan to yaushe za ka ce ka zo da wani inda ka wuto da gidanka gwalalayen da za ka taka suna da yawa duk da in ka bi gurin da yake gwalalayen ka wuce kuma gurin da ba gwalala ya tsarkake shi wani horon da ya annahu su ila a kanan nabi sana sai salli fi na alai mahaifi yana sallah da takalman shi kala na ya ce kwarai kwaye kan yi gina shi ya sa nan sana sai ce in ɗayan ku ya zo sallah ne ka takalman shi inda akwai najasa sai zaman to ya goge wani salifi a wakar waya ma manzana sana sai ce khalifin yahuda wa nasara ku saba ma yahudu da nasara sallu fi ni alikum fa inna wala yasalluna fi ni alikum shi yasa wasu malamai suka ce to kenan ba za a kira shi ba da rukusa saboda kaga an ce sallu fi ni alikum sai kuma aka fadin ta'alila saboda yin sallar da takalmi a cikin akwai ne khalafa ma yahudu da nasara saboda haka in ya zamanto a gurin da ba a yi shin hada ba sannan kuma takalminka ba najasa to kai sallah da shi ya yi ya zama to kenan ka hudu shi kai dai gurin kaga kuma da akwai waɗanda suke suna da jahilta abin to kuma shi ma wannan dan kokarin kenan gyara wancan sai ka zama to kayan kakka je gona kana kokarin ma wasu nasiha su iya arwalla ma da wannan ko kuma su daidaita tauhidi ma ka zo kai sallah da takalmi su ce ai duniya ta zo ƙarfi wani ya karanta
عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه بال ثم تودع ومسح على خفيه ثم قام وصلى وسئل فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع مثل هذا فكان يعجبهم لأن جريرا كان من آخر من أسلم نعم wannan in muka kalli yanzu kamar misali sallah da takalmi kaga wata matsala ce wadda bayan hadisan da suka zo haka malaman fiqh ma duka haka aka suka tafi to me yasa zaka ga mafi yawa iri-irin wannan abuwa yake ga ana inkarin su ko kuma an gansu yi a ce kamar sabon addini saboda bada al-islam gariban wa sayudu gariban fa tuba lil ghuraba ba yiwa baka zuwa makaranta baka karantawa ba ruwanka da sauraron wa'azi ko su abin nan kuma kawai ka ga mutane sai a kai tsaye kai gauga dama dole a samu wannan mushkil to shi yasa kuma mafi yawa suwa suka yi yawa cikin mutane jahilai jahilai su suka yi yawa to shi yasa in ka ce ka biye ma wannan wa in tuti akthar man fil ardi yudluka an sabili in a komi kace zaka kalli kenan ai an ce kaza ko an ce an zo da sabon adi to ya dinga sabke ka daga sunna ana maida ka ne bid'a an dinga sabke ka ana maida ka kaza ka tsaya kawai ka kalli masallatan wajen ka kalli adadin masallatai sai ka kalli wani liman ne dace ga liman duk gehe-gehen wannan guraren kawai mutum ne da 'yan kolawan shi yana zauwa sai wani alhaji ya masallaci sai ce zo kama masallaci yau ko kawa idibi ba ko kawa idibi ba kuma ka'ida ko kawa suka ce limamin malamin ƙauye bai ma ɗan birni masallaci shi malamin ƙauye kamar matsayin jahilin birni a gani sai yana karatu kamar matsayin wannan saboda ai abin ina ke samun kari ka tsaya ka kalla da kyau ka gani to mafi yawa mutum da yan yaran shi kurmi ya fara zuwa daga can ana tattara mai shi ba wani gari ba abin da ya sani ba kawai sai a bashi masallaci yanzu shi ne limani don allah yaya kake gani ne za a yi saboda allah to ka ji kawai inda matsalolin mu suka samu abin da ke duk wani rikicin addini kanan ne samu wannan mutum bai ban kawai in balle ahalin in sallah yake da ya fara sallah har ya ida bai san ba ma me yake ba allah shi bai ma kawai fagamniya kurbanci to kaji matsala don ka lissafa duk masallatanmu sai ka ga masallatan da suke da limaman da suke ɗaliban ilimi ne ko ka ce almajirai a yaran na wannan ko ƴan kanan amma mafi yawa waɗannan iri-irin waɗannan su to su ne kuma za ka ga su gama gari ba su iya gane malami hatta idan lam yabqa aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala wani kawai shi da ya an yi katari yana da wani ya ce malam amana addu'a sai aka yi dace Allah ya kaddara lokacin zai samu wannan ya kuma bukata ta biya yanzu shi duk da magaram malamin Allah ne wannan shine zaka yi suna malaman Allah suna kauye malaman Allah suna kauye eh ka je ko malamin Allah fa alwala ma bai yi ba kai ka taba gani Allah ya bai wa da Allah ka gani sai ba da aka yi ta jahilci da ta ilimi ai koya na birni yake koya na birni yake ko da da ana ga cewa na birnin yan duniya ne ai suna da wata ratar da suka ma na ƙauyen kansatar rosu aiki ce kansatar rosu aiki ce saboda ibada da aka yi ta kan ilimi da ta kan jahilci ita ku ibada kan jahilci sai an je take-take da kyal take samu ma ma tukwa ma an yi sabani ma an iya mutum ne sallah ras sallah komi ba wani cin gyara amma ya aka tambaye shi farilla da kaza bai sani ba wasu malaman suka ce wannan sallah ita da babu da daya to kaga wallahi wal musta'an babu salatu fil khitab an jarir ibn abdullah radiyallahu anhu annahu wala thumma tawadda jarir yayi bawli sai arwalla wa masaha ala kuffai sai kuma ya shayi kuffinsa thumma qama sai kuma ya tsaya fa salla sai salla wasu ila sai aka tambaye shi faƙala ya ce ra'aitu rasulullah sallallahu alaihi wasallam mithla hadha ma ki na ga aikata yanda ne faƙala yu'jibuhum yana qayatar rasu susuwa almajira abdullah ibn mas'ud kenan lianna jariran kana min akhir man aslama saboda jarir yana daga na karshe karshe wanda suka musulunta ya musulunta bayan sarka suratul ma'ida yaushe ma'ida ta sarka a shekara tana ma'ida ta sarka a nan salasalam ya? yawwa alayyama akamantu lakum dinakum shekara ta goma kenan hajjatul wada ko amma hajjatul wada to kaga a wannan lokaci shi yasa aka ce ita ma'ida babu wata aya shafaffiya a ciki saboda haka kenan karshen wannan yace kenan li anna jariran kana min akhir man aslama jarir yana da karshen wanda suka musulunta kaga anan gurin jarir ibn abdullah bana thumma tawadda yayi bawli sai arwalla wa musala kufai maimakon ya cire sai shawa yanzu ka dauki misali akwai wanda zai sa kufi amma ba zai shafi kufin ba wannan rufusa ba zai yi wani zai sa sure ko ya sa safa ya yi shawa ba zai ba alhali wanda ya yi shi tsoron allah sahabbai wajen goma sha sun yi shawa a kan safa to amma yanzu sai sai dinga jin kamar ma in ya sallar shi ba zai ba shi da ma jahilci shakka ne shi ka ji matsalar jahilci shi ne ya mutu ya bulaguro maka ya bulaguro ya mai ya dawo kawai ya ce wallahi ni kawai zuciya ta bata nutsu ban yi kasar ni gaskiya kawai a ce in yi raka annan bi kawai ban nutsu ba jahilci ne jahilci ne shi da ma shi ka ne ba zai iya ba duk abin da aka ta yana wanda baka iya to kaji duka matsalolin inda su amma inda ya ya ji karan farko kenan ya san menene matsayin in annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza yanzu shi gani yake ma malam wane malamin shi ya gani kuma nan gurin bai da sa ai gashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza ko kuma zai ɗauko ƙauli na wani faƙihi daga fuqaha alhali kuma ga abin da adam salam ya ce a cikin wannan sai irin wannan duka shine matsalolin kace gani sai a dinga cewa addini sabo in baka kula bai ka dinga ga kamar mu ma muna da matsala kullum muna zawa da sabon abu mu ma abin ya kamata ya zama to wani abin mai sassabta shine wasu ya sace ai ya kamata a daidaita wai kai da kake da gaskiya ka bari fa da yanzu ya kamata a haɗa kai a yi yadda suke son kawai a yi a jini an taɓa haka nan a shi wanda yake kan jiharci shi ake ce maka dawo doron ilimi amma ba ka ce ba a yi nasan kawai a biye musu kasan haka to aka biye musu a yi an hallaka ko to yaushe za a gane gaske a ana bin gaskiya ko da kodin mutane za su kita ba daga kai ba ne yau da gobe da za su gane amma karka ce a kawai bari dai don kan mu samu sabani da su karka yi haka nan kai haka nan akwai matsala to irin wannan abin shine mushkilolin mu na malamin sara na na na na na na shi ba a duka ɗaya bai kasu jada ba ba a duka wai haka yi kuma an farfin da salam cewa aka bayan yi su jada su kuma da yi ba a duka ba cewa shi ba yana sa aka ya margoni kenan ba a kawo su jada ɗaya ai su jada ɗaya da raka ɗaya ne ba ka yi mana da raka mai sajjada kan sujera ɗaya aka ce wanda ya riga kuka dadara saboda ne kenan sujera ɗaya kamar raka ɗaya sai ciko kenan ɗaya imana rukuni ce daga arkan kenan wannan saboda haka yanzu wajibin shi shine ya yi sujera bayan ya yi sujerar kuma sannan kuma sai ya kawo ba duka ko da kuwa an hutar ba ya ce ba ai an sallame an yi kaza a matsayin wannan kamar anan sassan da ya raka a biyu a ɗaya daga salloli ne mace kaga an yi sallama an hutar goma sai aka dawo aka ciko to yanzu abin da yake kan ko da ko wata shine lalle lalle za ku yi kokarin ku dawo ku kawo wannan raka a tsaya yawa raka ta inda ko a nan ne sujadar zai kawo in ya kawo sujadar kenan kuma sannan sai kuma ya ba wanda suka tahi akan wannan su ne suke su ne suke kalli su ne suke kalli to kaga ire-iren waɗannan ababe wa alaikum salam su bangaren su wanda suka zai ba su yi ba a su wannan ba su sai dai kawai iya zaman toke na bangaren ko an tawilin karif ko kuma wani abu amma ai wanda babu wannan ai kamar raka uku ce su raka uku ce su wallah al-musta'an wani lokaci matsalar mu inda take kamar akwai littattafan da suka shafi haka alhamdulillah za ka ga da yawa daga 'yan uwa bakin gwargwado muna ƙoƙarin karanta aƙida da waɗansu ɓangaren abin da ya shafi kenan suluki da kuma abin nan kawai ka ɗauki a hadisu waɗanda suka shafi kenan ɓangare na mu'amala da zamantakewa irin su arba'u na irin su riyadu sali za ka ga waɗannan mai muna ƙoƙarin karanta sai kuma ɓangaren abin da ya shafi kenan aƙida shi ma za ka ga wannan ana karanta to amma ɓangaren ahkam da hadisin ahkam za ka ga sun yi karamci duk da hatta da aƙidan ma yanzu kusan abin karatun kamar sai zama kawai ta salula muke karatu shi ne matsalolin shi yasa kaga za ka iya tambayan mutum ga sha'arar suna ne gaya maka daga cikin abubuwan da suke shigogi na abin da yake sunna abubuwan da suke arkana ko wannan na sunna ne daga aƙa'in na ahalar suna ya gagara ko kuma littattafa aƙida ta ahalar suna wani sai ka ga ya gagara to kuma in ka gina sunnaka akan aƙida kawai ma'ana ni dai na sallama na yarda kawai amma ina ilimin babu to wannan ma kana saman wani katanga shine kake ga da wani abu ya zo ko sai sun balar da mutum dole ya zama ko dai littattafan da aka rubuta su na furu'a ko kuma littattafan da aka rubuta na ahkam sai kana karanta na ahkam tare kuma da bibiyar maganganun da su malamai suke amma ba nan ba wannan da balan zaka yi ta samu shi kuma a sunna duk yawanci ana samu wannan abubuwa wannan ne raka suje da wannan daya mafi yawa limamai duk suna fara wannan kwarai kuskure ne kaga abun kwarai kwarai yayi muni sallah abu ne mai girma kuma duk wanda ya zamanto zai ja ko da irin tahajjudin nan da ake zaka ga mafi yawa ya samu matasa kawai mutum ya shiga ko ba tare da ya tsaya ya lazumci wannan din ba da sallah ta baci kuma shikenan sai abu ya gaga ka gani bai dace ba a samu wanda yake ya san sallah kenan abu na uku kenan ya so ga tsarin wannan zai zama to addini amma ko da ana ramma ne amma kuma bai san sallah ba to aka koyi matsala sai mun da koyi da aka ce a qara'u gumla kitabillah wancan lokacin duk qari'i ai faqihi ne faqihi ne ai ba dunkule ne tare da aiki da abu iman kaga abin da Abu Abdurrahman Sulami yake faɗi saboda haka a tare ne abin yake tafiya wallahi musta'an akwai magana da
نعم نعم saboda basu da ilimin karatu basu da ilimin sallah sai ganin ilimin sallah ta tafi ya sai da Sai, zai haka ne.
ne shi yana kallon shi a matsayin jahilci shi wai kaskanci ne ya je ba da malami ya fi karatu haka ne da sallah ba na da yau shi da ai shi ne abin da za ka mafi yawa kan wasu 'yan musabaka da wasu ne ka kamar wanda yana daga abin da ya sa da yawa ƙura'u suka hallaka akwai yadda za ka gashi ga ƙur'ani ƙur'ani yana hana girman kai shi kuma sai ƙatan girman kai ya je ya koya kawai ya fi ƙwammacewa ya damfara ya fita a haka sai ka ga kawai ji suke kamar sun yi kowa shi ka'ida ma ta wanda yake ahalin ƙur'an ibn qayyim yace su ne waɗanda suka zamanto sun kiyaye suna aiki da shi wa illam yahfazuhu an zahar qalbi ko da ba su harrace shi ba a cikin zukatansu wannan abin da shi halaka gardawa zaka ga sai ga garbi ga ƙur'ani ga wannan duka amma kuma ne yana ji da kai yana ma'aikata wasu abubuwan da suke kusakurai ne wannan duka wallahi wal musta'an Allah ya sa mu gane Allah ya sa mu gane da yawan nan matsalolin akwai su ثم فصلى فصلى رايت رضي الله عنه مثل هذا yake na gama ki sallallahu alaihi ya irin yanda ne fa kana yu'jibuhum yana qayatar rasuli anna jariran kana min akhir man aslam saboda jarir yana daga karshen waɗanda suka zamanto sun musulunta saboda haka wannan raddi ga waɗanda suke ga kenan aya ta suratul ma'ida ta shahi kenan shafa akan kusa akwai inda suke ga kenan ta shafe wannan to ya ce to ai jarir ma bai ma musulunta ba sai bayan sabkar wannan aya din saboda aka kenan shawa kan hufi abu ne wanda yake muhukami ba shafaffe bane ba shi yasa ɗaliban abdullahi ibn mas'ud abin yana burge su duba da kenan ne hukunci ne wanda saboda bayan sabkar ma'ida kaga al-yawma akmaltu lakum dinakum kenan ba a samu wace shahewa hukunci hukunci to ya ce wannan yana birge su saboda jarir kenan yana daga wannan baban yubdi dabu aini wa jafi fi sujudi wannan babe yana karantar da mu yubdi dabu aini mutum zai bayyana da matsan shi wa jafi fi sujudi a sujada zai zama ya nisanta damtsan shi daga kuyin shi daga hakarkarin shi saboda nisantawar da zai yi zai yi bayuwa zuwa ga siffa ta tsoron Allah da kuma tabbatar da goshin shi kenan a lokacin da zai amma in ya zama ya matsi haka ya takuru kaga kenan ba zai samu ba wannan wani to ana bukatar ya zama ya nisanta أنا عبد الله بن مالك بن بحينا رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه دق عبد الله بن مالك بن بحينا رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم يا كسنتي إذا يضو صلى فرج بين يديه أصلى يكم بودا سكان هنوش حتى يبدو بياض إبطيه هرسي هسكينا kina hamata shi ya zama ya bayyana ga wanda ya sa ridadi kuma sai zama ya bude haka kaga nisan sa wanda zai zai zama an sami yayewa na kenan bangaren wannan ridadi ko wannan sifa din da mai sujada haka ake son ya zama to yayi dan saboda kenan shi ya fi ba da cika zuwa ga sifa wanda suke ta tsoron Allah da kuma tabbatar da goshin shi da kuma gabbai wanda suke na sujada sabanin kenan mutum ya zama ya tankware wannan kuma da mace da namiji babu bambanci da mace da namiji babu bambanci duk da wasu suna ga cewa musamman hasa da wasu daga cikin malamai na malikiya suna ga za ka iya ba sallan mace ita za ta tattare ta kuma gami za ta tattare ta gami to wannan kuma ba shi bane abin da yake kamar yadda abu muhammad cikin risala ya yi wannan ishara din amma abin da yake daidai da mace da namiji duka siffar ɗaya ne sau da maki ta sallu kamar ra'aitu muni usalli ba a bambantawa sai inda aka samu dalili to dalilin da imam malik da imam abu hanifa suka kafa hujja da shi hadisi ne mursali mun san kuma su dama suna daga wanda suka tafi akan yin aiki ko kuma kan hujja da hadisi mursali wa tajja malikun kazan nu'manu wa tabi'uhuma bihi ودانو ورده جماهير النقاد لجهل بساق لجهل بساقد في الاستناد kaga kenan su a wajen su hujja ne amma mafi yawan malamai suka ce ba hujja bane ba to hadisin da yazo kenan mursali ne manzon sa sai ya wuce wasu mata suna sallah sai umarce su da tattarewa kenan bai tabbata ba shi yasa imamu al-bayhaqi ya fitar da hadisi na ummu darda yace kana tusalli كصلاة الرجل ko ka salatin rijal wa hiya faqiha ta kasance tana sallah irin yadda maza suke yace kuma ita kenan malama ce eh kaga kenan tana daga cikin wanda suke malamai babu fadlul istiqbal al-qibla fadlana fuskanta al-qibla saboda haka koda mace haka nan za ta yi maimakon a ce sallar mace za ta game haka kenan ita ma yadda namiji yayi haka nan za ta yi wasu kuma yin suka kata alili wai wuce kamar namiji budawa zai yi zaman tawa ya nisan ta kenan faruwar wani abu tare da shi sabanin kuma mace rabewa kawahuwan ta shi kuma zai bayu amma duka wannan kenan ta'alili ne wanda yake na daban hujjar su hadisi ne amma kuma hadisin mursali ne wanda suka kafa hujja da shi kenan an anas ibn malik radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salla salatana dukkanin wanda ya salla salatana sallan mutamu kenan musulmi ma'abuta kalimatu shahada wata ƙabala ƙiblatana sannan kuma ya fuskanci alƙiblanmu kaga fadla na istiqbalin ƙibla saboda mujarradin yin sallah baka fuskanci alƙibla ba kenan sallah ba ta yi ba shi yasa kuskure ma alƙibla kaga sai ya zamanto yana ragewa ladan sallan mutum ko yadda zaka ga mafi yawa kuma wannan abin mutane zaka ga yanzu kamar ya zama wannan ba kawai ya mutu yana sallah in ka dawo ta gaban shi kawai ka ga kuru kawai ya kallo ka kun yi ido hudu da shi gani musamman za ka masu sallah a kan hanya ma an yi samu wannan kawai mutum yana sallah da kawo ta gaban shi ka kun yi ido hudu ka gani to kaga akwai wannan a wannan kun ko ko ga mutum yana yi kuma yana kokarin yin wani waiwaye ko wani to kaga manzo sallallahu alaihi wasallam iltifat ikhtilasu yaftalisu shaytan min salatil abd wani tsakure ne wani sane ne shi ne yake sane ma mutum sallafawa to kaga sallar ka duk kayi taladan da a tsakure ko mafiya za ka ga daga wannan sai kuma a samu rashin nutsuwar zuciya inda zuciya ta nutsu da ba a yi ba wannan waiwai rashin yin waiwai yake nuna ma ba a samu ba tabbatuwar wannan lalle mu kiyaye mu tabbatar da dubin mu inda yake kana tsaye inda za ka ajiye goshi kana ruku inda za ka ajiye goshi kana cikin su kana cikin sujada kenan idan ka yana ƙasa ka gani idan ka yana ƙasa allazi yaraka hina taqumu wa taqallubaka fi sajidina kana sujada kuma rama bi basarihi kenan shi kuma tahiya kenan shi kuma dan yatsan naka shi zaka kalla to haka ake so amma a ganka ana ido hudu da kai ko kuma kana kalla abin nan wannan kuma akwai matsala wasta kamala kiblatana sannan kuma wasta kamala kiblatana ko da irin wanda ake masu sallar na na daukar su da kamera a za ka dawo ka zo kana sallah a sama kamera kaka da kai matsala eh da kai matsala ai wallahi rubutan wa kala zabi hakana فذلك المسلم wannan shine hakikanin musulmi allazi lahu zimmatullahi wa zimmatu rasuli wanda yake da alƙawari na Allah alƙawari na maki fala tufsidu Allah fi zimmati kar ya zama to kun haɗinci Allah a cikin alƙawari ko yarjejeniyar ku da Allah subhanahu wataala wannan ya nuna mana fadlana istiqbalul qibla saboda yace man salla salatana sallata mu al'umma musulmi ma'ana yana nufin an shahadatayn kenan ma'ana bayan mutum musulmi ya yi sallah irin sallah ta al'umma musulmi ashe labudda sallah ma sai ka yi ta yanda annabi sallallahu alaihi yanda kuma wadancan suka yi shi yasa wadanda suka zo suka yi sabanin wannan kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna lalle lalle su sake kuma inda sun mutu da sun yi asara wasa qabala qiblatana istiqbalul qibla labudda ya zama to kenan alqibla ta musulmi da mutum zai yana fuskantar wani wajen da ba nan ba kenan sallah ba ta yi ba amma ga wanda ya zamanto yana gani alƙibla wannan lazim ne shi kuma na makka ya yi kirda don wajejenta mai ganin ta iri-iri inda zai tsalla daidai ce da tsalla shi mutum ba bai da zama mu'ayinu haɗi sabatu a wanda yake ganin ta ido da ido tilasta ne ya fuskance ta gaba da gaba amma yanzu kamar munan gurin jihar kinta ne mu jihar kinta ne kawai tana gabacin mu gaban zamu kalla ba zancen ka kawo ta na'urarka ka gawaye a ce nan ne kullum ka ga ana ta jijirga kuma in ka samu wannan mafi yawa ƙauyawan limaman nan su ne mafi yawa da wuya ka zo wani waye ya limani ya zo yana maka wani a ya jirga wata sabar masa yana ya jirga wani waye kai to kenan duk masallatan da aka yi tun ka yi masallacin zaka ce a daidaita ga yadda abu ne amma a zo a hudda ko an ce hudda gurin jahilci ne ke hudda gurin na haushi ma karatu ne mai zaune da kan shigo wasu ne suka yi karatu suka zo suke hudda iyakokin da wani to kuma inda za ka gane abubuwa iri-irin wa'annan ko maka kashe masallacin su suna jirga tabarma ko maka kashe masallatan su ya kago wani ya jirga ya ce kaza duk inda kaje in najeriya kaje in ina kaje in dai da koyon mutane wannan ya na yankuna wannan namu sai kaga wannan kaga mutum kamar shi kaɗai ne yake da ya sa Allah ko shi kaɗai ne ne wanda wallahi wallahi akwai wanda shi gane yake addini ma na kawai ba ba daidai ba mafi yawa sun irin wannan kawai wannan addini suna ga kawai duk ko ba daidai ba kake addini duk ba daidai ba masu cewa qur'anin wannan ma na hausa wannan ba qur'anin gaskiya ba ne jasiyan karanta da shi ma bai ba komai bugun nasara da komai zai ta in karanta ma da shi duk daya wani ce ya ƙwararren yan zana ma ba na baka ga yan mata suna ɗauka da wani ƙwararren su ma ba ka gani jahilci ne wallah zuwa wa kala zabi haka na ya ci yankan mu yankan musulmi ba zan can ka ce ko yankan waye irin da da ka san da ko da suka ga abubuwan yayi yawa su ma farko-farkon izala ko yadda yankan ma mako ne wanda ta kafura ma kai yanka yau na kirsa ma an ce ka ci karshen dai tuka-tuka kirsa ma an ce ka ci yankan shi ka zo kana wani yankan musulmi yankan halu suna yankan wani ne da jahilci ne a wancan lokacin ma babu kawalin lahi ta'ala wata gizo min makamu ibrahim musala idan yanka ne kaga na dan tsubu kuma wannan kaga an zo ana yankan yasin da kaza ka je ka ci babu kawalin lahi ta'ala wata gizo min makamu ibrahim musala fari allah subhanahu wa ta'ala wata gizo min makamu ibrahim musala ku riƙi gurin sallah mahallin sallah a makamu ibrahim ma'ana ku riƙi makamu ibrahim gurin bauta ma allah gurin yin sallah عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن رجل طاف بالبيت للعمرة ولم يطف بين الصفا والمروة أياتي امرأة فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة yace sigil an rajulin an tambayi ibn umar dangane da mutumin da tsafa bil bait lil umra ya zo umara sai je ya tawafi walam yatuf baina safa wal marwa amma bai sa ayi tsakanin safa da marwa ba kenan sa ayi ma ana kiran shi ne tawafi ayat imra'ata to yanzu wannan yana iya halitta mishi ya warware kenan har hiramunsa fa kala yace kalimar nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo maka fa tafa bil bait sab'an yayi tawafi to bakwai wa salla khalfa al maqam rak'atayn yayi salla bayan maqam ibrahim rak'a wa qama bayna safa wal marwa sannan ya sa yi tsakanin safa da marwa kenan abin da ya baya halitta sai kenan yayi salla sannan kuma yayi tawafi wa qad yayi sa yi tsakanin safa da marwa wa qad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana yace kenan kyakkyawan koyi ya tabbata gare ku dangane da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine asali yaya hukuncin kaza annabi sallallahu alaihi wasallam kenan an kai kaga Abdullahi ibn Umar sai ya kulla su da wannan to shine ho abin da ake so me ya hukuncin kaza ka sani a annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza annabi sallallahu alaihi wasallam kaza an kare Bukhari ya fitar da wannan a haji babu mata ya hillul mu'tamir wanda ya umara yaushe mai umara da haji yaushe zai warware sannan kuma man salla babu sallan nabi sallallahu alaihi wasallam li sabuhi raka'atayn annab sallallahu alaihi raka'a guda biyu dan yin sa'in shi tsakanin safa da marwa so bakwai sannan babu man salla raka'atayn tawafi khalf al-maqam wanda yayi raka'a biyu bayan maqam ibrahim sai kuma ja fi sa'i baina safa wal marwa shi ma an ibn abbas radiyallahu anhu ma qala lamma dakhala nabi sallallahu alaihi wasallam al-baita lokacin da ma ya shiga cikin ɗakin ka'aba ya fi na wahihi kulla sai addu'a a sasannin shi kulli duka walam ya salli bai ya salla ba hatta faraja minhu a ciki bai ya salla ba sai da ya hutu walam ma faraja da ya hutu raka a raka a tsayin sai ya sallaci raka a biyu fiye kubalin ka'aba yana mai fuskantar kai tsayin ka'aba wa kala ya ce hadhihi qibla wannan ita ce qibla al'umma musulmi hadithin sayyidina bilal wanda bilal da shi aka shiga cikin ɗakin ka'aba shi kuma kai da aka tambaye shi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ce kwarai yayi go a tsakanin wannan yayi sitara da gimshiki kinna saboda haka kaga bilal shi ganin ido ne abdullahi ibn abbas kuma me labari aka bashi saboda haka hadisin kuma bilal tabbatarwa yake abdullahi ibn abbas kuma nashi korewa yake saboda haka kenan abin da yake tabbaci yayi sannan kuma sai fuskantar ka'aba ga mai gani kenan zai fuskance ta ya yi sallah wannan ya nuna kenan man kabbar fi na wahil ka'aba da kuma a magazi ya fitar da shi babu aina rakasa nabi sallallahu raya yau malfata babu tawajjuh na hawa alqibla haythu kana mutum zai fuskanci alqibla duk inda yake a duniya gabacin duniya ko yammacin duniya ko kudanci duk inda kake ne kawai wannan gurin shine zaka fuskanta fa aina ma tawallu fa samma وجههم عن البراء رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم له بيت المقدس ستة عشر, ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا تقدم وبينهما مخالفة في اللفظ ما ليتي لك براء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى له بيت المقدس ما يجي لوكتين da aka yi hijira zuwa Madina lokacin da aka yi hijira zuwa Madina kenan a Makka yana fuskantar baitul maqdis bayan dawowa madina ma yana fuskantar baitul maqdis wasu watanni gwargwadon kenan 16 shahara wata 16 au 17 shahara yana wannan saboda haka takaddama ya gabata wa bainahuma mukhalafa fil lafz akwai sabani bangaren kenan abin da ya shahi ainihin lafazi din wannan kuma baitul maqdis abin da yake ka'aba duka sananna abu ne wajenmu masallaci manzana salasalam baitul maqdis ka'aba dukkinsu mahallai ne na bautar Allah mabiya daukaka mabiya daraja da matsayin gurare wanda ma haramun musulmi yayi bulaguran ibada in dai ba ɗaya daga waɗannan guraren guda uku ba saboda haka zancen ka ce ai muna fuskantar na yahudawa muna kazawa an na yahudawa asali dama dai maginin gurin asali ka gani asali kakan annabawan Allah ne asali kuma na mutum ne shi yasa ma baitul maqdis ka gani an san kuma al-quddus al-quddus wannan larabci ne suna Allah subhanahu wataala al-quddus saboda haka kenan duk inda ka fuskanta dana aka fuskanta sai kuma aka koma ka'aba to duk inda kake zaka fuskanci wajejen kenan ka'aba kitabul iman babu salatu min al-iman na'am wa alaikum assalam na'am na'am na'am na'am
bayan kuma sai kamar da kuke nan sai ya da mutum ya fuskanci azam to da ya fi cikin yin wadanda da da ya ana yi a cikin sallah cikin jirgi an da ya ana fiya kamar da wani kasa zuwa da kasa ana da ya ana wani da dama to shi sallah kamar da ta tsaye da kasa lokacin da da ya ke kamata
bangaren kenan sallah ta mace kamar yadda aka waɗi kamar ta namiji ce sai inda aka samu nasi ya bambanta tsakankanin bayyana inda masu magana karatunta cewa ita za ta yi ƙasa-ƙasa suna zancen muryan mace al'aura ce ma'ana tsire ce to kaga muryan mace ba al'aura ba ce abinda yake aibu ko haramun shine kashewa murya a tattare da ita to tun da haka ne kenan yadda Allah subhanahu wata'ala ya umarci maza da bayyana haka ita ma shi yasa kaga manzo mata manzo Allah sallallahu sai Allah ya ce wazkurna ma yutla fi biyutikunna ku dinga kwama kaga ku dinga kwama kenan abinda ake karantar da ku a gidajen ku saboda haka kenan babu wani bambanci kawai abinda ba a so kar ta zama tana kashewa murya amma gurin bayyanawa za ta bayyana gurin asircewa za ta zama to ta asirce lokacin da mutum zai sallah ko a jirgin ruwa ko a jirgin sama kenan zai fuskanci alƙibla a nan gurin wajibi ne sallah ta farilla ba ta nafila ba zai fuskanci alƙibla ko da kuma daga baya kenan abin ya juya da shi kamar jirgin inda ya fuskanta karan harko babu mashkila a nan gurin amma lalle lalle wajibi zai zama to ya fuskanci kenan alƙibla rukun sharaɗancin fuskantar alƙibla bai sabka ba ko a jirgin sama ko kuma a jirgin ruwa sai kuma lokaci din kenan zai amfani da ko dai ya zama zo misali tauƙiti wanda Allah subhanahu wata'ala ya sanya mana na sallar azhur lokacin da rana ta yi zawali sallar la'asar kaza to sai zama kuma haka nan in ba zai iya ganewa ba to a duk lokacin da ya kai lokacin da ba za a iya rarrabewa ba shine za a aiki da taharri ko kuma mantar kamar ƙarshen duniya da za a samu maimakon rana ta huto sai a samu jinkirtawar hutar wata to kaga nan gurin za a yi lissahi kenan da wannan kirdado ɗin ko kuma ta harbi sau da haka zai yi aiki ne da kenan gwargwadon sa'a na na na na mantar kenan da kuma yadda zai iya ganewa kenan ta hanyar kirdado wallahu ta'ala a'lam عن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به فإذا أراد فريضة نظر فاستقبل القبلة daga jabir kana rasul yusalli ala rahilati ma ki yana salla saman taguwar shi har to tawajjahat bihi duk inda ta fuskanta da shi kenan nafila a lokacin da zai nafila yana sama abin hawa zai kabarta ya fuskantar da ita alqibla to kuma duk inda ta juya shikenan sai ci gaba da tsaye amma fa idza arada farida in yi nihin yin sallar farilla a lokacin kuma nazara ya sabka daga saman taguwar fastaqbala alqibla sai zaman to ya fuskanci alqibla to wannan ana zancen dabba ta sarari amma bangaren abin da ya shahi jirgin ruwa bangaren abin da ya shahi jirgin sama to su kuma wannan kenan sun sha bamban da wannan tunda ba abu ne da zaka ce sabka ko nan ba tana yiwa ma ba musulmi ɗaya ma a cikin wannan yau kuma sabgaba kan wannan take ba wannan ya nuna kenan salatu tatawu ala dabba kuma duk inda ta fuskanta amma sallar farilla mutum zai sabka sai zamanto yayi ta na sun ki jaro da sai mu karsa ana abdullahi ibn mas'ud radiyallahu anhu qala sallan nabi sallallahu alaihi wasallam qala ibrahim ar-rawi an alqama الراوي عن ابن مسعود لا أدري زاد أو نقص فلما سلم قيل له يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء قال وما ذاك قالوا صليت كذا وكذا فطلع رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم سلم فلما أقبل علينا بوجهه قال إنه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين daga Abdullahi bin Mas'ud qala yake sallan Nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ja musalla qala Ibrahim ar-rawi al-alqama Ibrahim an-nakhai dalibin alqama bin Abi Waqas al-Laysi an ibn Mas'ud yace la adani Ibrahim yace ban sani ba zada aw naqasa ko dai kari akai ko rage falamma sallama da ida ila lahu ya kace ya rasulullah a hadatha fi salati shay'un wani abu ne ya faru a sallah qala wa ma za ka yace mi akai qalu sallaita kaza wa kaza suka ce ai raka'a kaza kaza ka sallata fa sanna rijlaihi sai annabi sallallahu alaihi wasallam lankwasa kafafun shi wa taqabala qibla ma'ana an tsara wasu kenan wannan ciki wa sajada sajada sai ne sujada bi thumma sallama sai kuma ya sallama kaga daga nan ya ka gane inda aka yi kari a sallah kenan za a yi bani walamma aqbala alaina bi wajhi lokacin da ya ida ya fuskanto mu kenan nuna liman in ya gama sallah zai fuskanto kenan mamu kala ya ce innahu law hadatha fi salati shay'un la nabatukum inda wani abu ya faru a sallah da na ba ku labari saboda babu wani abin da manzo sallallahu alaihi wasallam yake cikin ibada ibada ne face sai ya ba da labari asali kuma sai ya ga masu sahabbai asali kuma abin da ya zamanto ba a faɗe shi ba to ba za a ce ba ai ba a hana ba a'a ba addini bane inda addini ne da ai a ce a yi shi asali kenan shi kuma haramun ne nan gurin kawo misali a ce ma wani shika-shikan sallah sai ga yanzu ka zo kawai limamai da yanzu masu wani wani ya ce in haɗi da wai sallar magariba sama ubasar kalamu sallar isha wuju da hadaniya kama idan zalla mina samani ka gani eh sallar mai ce ce wai wai wannan shi ne wai sunanta gafkan sallah shi ne sunanta wai yanzu a ƙasa sa ka kabari sai magariba ta zo sai ta ce ka sani yan kace magariba sai ta tahiyya ta ce ha ba ni ba ce kana yi na baka san da ba yanzu ta tahiyya ta baka da magariba sai lisha ta zo ta ita ma ta ce ka san ne ka ce a sunan ki isha ka leka wasu sunayen da cikin qur'ani da suka zo amma wai ba shi ba da suna sai ka sa wannan wujudu haramiya sama wasar kalamu wane ne qadir wa marida ba zaka yi ta ji wasu sunaye ne haka duka wanda abubuwan da wallahi musta'an su ne kuma ya ce to ai kaga ibada ta iyaye ne kakanni an ka sabuwa ai Allah ne ya taimake mu in ka je ma Allah da wannan shirman a yanzu ai da kai matsala su kuma wadancan da suka yi tilkan matan kada khala la maga kanka ce kuma to ai malam wani limamin mu ko malami na har sai da ya haska ko kuma yanzu ko ce kaza alhali kuma da ya mutu ma sai da ya haska kuma kun ce kenan abin da yake ba daidai bane kuma yana yi ya mutu a'a shi wannan abin da kwai bambanci da mutum gwargwadon ilimin da ya samu mutum ne yana wani ƙauye bakin gwargwadon ilimin da ya samu ke ne ke aiki da wannan to shi gwargwadon wannan fata ƙulla masa tsatsu shi allah ba zai kama shi ba amma kai yanzu da ka zo lokacin da komin gashi na ake faɗi ma sai ka ce kan wannan za ka tsaya to nan kai kake da matsala amma shi wancan naka da ya tafi a haka nan shi wannan gwargwadon tsoron da shi kenan kuma gwargwadon abin da ilimin da ya riske shi ya yi to kaje inda shi ma hujja ta tsayu a kan shi da an ƙari kuma babu zan ce yanzu kai bayan hujja ta zo kana kawai he wani ya zo ce ma aiwa na wannan abu ba haka ba ibada hakikalin ta ga yanda ya kace ga yi su masu addinin zamani to wannan kuma ba hujja bane gurin Allah hujja ta tsayu akan kamar mutum ne aka kame musulunci irin masu cewa sarauniyar ingila waye kaza tana yiwa mata ina take da hujja kaga kaga matsalar ko mushkilar rashin tauhidi wai cewa ta mutu kahura cewa yar wuta ce ta kaka za a dinga hudu ne kuda ka hurtar da mutane kai tana yiwa mata hika wajen Allah eh to kaga dai to to ai cewa musulunta da ita ya tsari akan wannan ko kuma nuna cewa ba za a ce kafira ba ce yanzu mutum ne yake kafirci da ya kazo sai ka ce aikwa addinin musulunci gashi ga kaza ga kaza ko kuma ko ba a taba ba malamin da ya taba zauwa ya karan ya ce mishi ya kira shi zuwa ga musulunci ba ya gaba musulmi ya ji musulunci ya ji an turo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan shine hujjar in dai ka ji me annabi sallallahu alaihi wasallam la yasma'u bi ahadin min hadhihi al-umma yahudiyyan wala nasrani la yasma'u bi bai zai ji labarin an aiko da ba ba wai wani malami ya tattaki wai a samu wani wai yaje kai zaka je tsaro ne ingila ka je ka ce masa ga musulunci ba kashe gaba ma za to kaga to saboda haka kenan wannan duka yana daga to haka shi ma in mutum yana yin kuskure sai aka karantar da shi yanzu wannan da wani ya ce maka ga daidai kin ko to gurin Allah ba an kare wallahi shi yasa kaga ka ce wai ba dan kungiyar mu bane dan kaza ne dan in dai gaskiya ce ko dan tariqa ne ya ga maka ita in ta tabbata gaskiya ce baka bi ta ban ka je lahira hujja ta tsaya kanka ko dan tariqa ne in dai gaskiya ce dan ka ce to ai matsalar wani a ko dan tariqa ne ya ga maka in dai ta tabbata gaskiya ce to lazumi ya hauka sai dai in ka san dama kuma yawanci da abubuwan da yake hudu kuskure ne to kuma yaka je ka tambaya ka ce wani yaya wani ya ce mun kaza amma dai ban nutsu ba da wannan kishi wa ma za ka kalu sallaita kaza wa kaza fa sana rijlai wa saka wal qibla wa sajada thumma salam falamma qabala alaina bi waje dai fuskanto mu kale ya ce inna wala hadata fi salati shay'un la nafatukum bi inda wani abu ya faru a sallah da na ga muku walakin inna ma ana basharun mislukum sai dai ku sani cewa ni dan adam ne kamar ku mana ɗabi'u irin wanda suke bujiro ma bin adama sukan bujiro ma annabawan Allah rashin lafiya darura zamantakewa kaza duka wannan iya bujiro ma manzanin Allah an saka matan sawan ina mantawa yanda kuke mantuwa saboda me kenan mantuwa tana bujiro ma bil adama wa laqad ahidna ila adam min qabl fa nasiya wa lam najil lahu azma fa idza nasitu fadhakkiruni inna man ta ku tunani wa idza shakka arikum fi salati kana sallah he shakka ta same ka to a nan gurin fale ta harras sawaba sai ka yi kirdadan daidai fale tun ma'anai sai kuma kenan ka cika ya za ka yi kirdadan daidai kenan sai ka iya tunawa to ai na karanta suratul ala na karanta suratul tuha kenan ya nuna mina ya biyu yanzu ta uku ce kaga fale ta harras sawaba kenan sai ka yi taharri to in kai taharrin daidai sai ka gano ko fale tun ma'anai sai ka ciko ragowa tun man yusallim sai kai sallama tun mai sujud sajdatain saboda yanzu ai ka gyara sallaka baka da matsala ciki to amma shedan da yayi kokarin bata maka sai kai sujada bi dan ka turmuza hancin shi so da ita wannan sujada bi in kai zai ta yana ya lalace ya tambaye an umarce shi ya sujada ɗaya bai baka tsine ne yanzu kuma ya yunkurin bata ma sallah kai kuma kai to he kai kokarin kirdado baka gano ba go to kuma nan gurin fare bane alamar sai kana kana ta uku ko ta hudu nake kai kai sai baka gane ba to ai baka da dai shakka akan mi kai uku go to yanzu sai ka ciko ta hudu to yanzu kuma sai kai mi kabali shine bale bale alamar sai kana sai kai giru akan abin da kake da kini amma ai kaga har yanzu da kai wani mi mushkila cikin sallar saboda ai akwai yiwuwar wannan tabiyar ce kenan har yanzu sallar ka kafu ta daga ita amma mi da kai ne dan dai kawai giru kai akan yaqini to nan kuma sai kai su jira kabali abinda muka hudu daidai Allah tara mu da Allah gyara kurakuran mu Allah wa faɗa mu ya biya mana bukatu mun alkhairi ya tabbatar da daga dugan mu akan tafarki na gari ya rabbal alamin makwabtan mu da ake zabe da wannan ubangiji subhanahu wa ta'ala zaba musu nagartattun shugabanni da kuma hore musu mashawarta waɗanda suke na gari ya rabbal alamin yan uwan musulmi a ko ina a duniya ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yayi damuwar musulmi duk inda yake Allah subhanahu wa ta'ala fitar da al'umma musulmi daga cikin kunci Allah subhanahu wataala hada kan al'umma musulmi Allah subhanahu wataala ya albarkaci rayuwarmu neman ilimin mu da sallallahu alaihi wasallam baraka da yana nisa da ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Thank you.